أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ne mana bayanin hikayar annabi isa alaihi salam bayan mahaifiyarsa ta haife shi ta ɗauko shi a hannu ta rufo gunda jama'arta suke to ya yi bayani sosai abubuwa guda takwas ne ya faɗa to wannan suna sakamakin na takwas ne ya ce salamu alayya aminci ya tabbata wassalamu alayya aminci ya tabbata a gare ni yawma wulidtu ranan da aka haife ni wa yawma amutu da ranan da zan bar duniya ina cikin aminci da kariya daga Allah wa yawma ub'athu hayya sai kuma ranan da za a tashe ni bayan mutuwa tashi na biyu to aminci ya tabbata gare ni a duk waɗannan halayen guda uku malamin sun yi bayani akan bambancin zancensa da zancen annabi yahya alaihi salam annabi yahya ya ce wa salamun alayya ko wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya shi wancan kalman ba alifi da lami wa salamun alaihi amma wannan wassalamu alayya an sa masa ma'arifa to wasu malaman suna ganin cewa wannan aldin alce lil ahad kasancewan an faɗi salamun alayhi da na kira a baya to nan in an ce wassalamu ta zama allil ahad kenan saboda faɗin Allah inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula na farkon rasula ba alifi da lami na biyu fa'asa fir'aunur rasula suka ce alifi ne lil ahad wasu suka ce a alifi lil jinsi saboda Allah ce wassalamu ala man ittaba'al huda aminci daga Allah subhanahu wa ta'ala daga azaban kabari ko matsewan kabari ya tabbata alama littaba al-huda sai suka ce da mafhumul mukhalafa na wannan ayin kenan wal azabu ala man kazzaba wa tawalla in dai salam aminci ya tabbata akan wanda ya bi shari'a to aka tsinta shi kuma azaba ya tabbata akan wanda ya karyata ayoyin Allah ya ba da baya ga barin imani wannan shine sabanin su tsakanin wa salamun alaihi da wa salamu alayya to wannan shine karshen abin da annabi isa ya faɗa alaihi salam na ba da amsa akan abin da aka nema mahaifiyarsa ta faɗa abubuwa guda takwas ne inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي zai baka abubuwa guda takwas sune abinda annabi Isa alaihi salam ya faɗa to annabi Yahaya shi ma ya ce Allah ce ya Yahaya khuzil kitaba bi quwwa aya wa atina al hukma sabiya wa hanana min ladunna wa zaka wa kana taqiya wa barra bi walidayhi wa lam yaj'alhu jabbaran shaqiya wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya zai baka takwas ne a can aka faɗa nan ma takwas aka faɗa daidai dan a nuna mana munasaba tsakanin haihuwar annabi isa alaihi salam da kuma haihuwar annabi zakariya alaihi annabi yahya alaihi salam to a manzala na faɗa sallallahu alaihi wa sallama lam yatakallam bil mahdi illa salata ba wanda suka yi magana suna tsumman goyon in ba mutane uku ba ma'ana a wannan hadisi abu na farko shi ne isa bin maryam annabi isa alaihi salam na biyu sai sahibu jurayj ma'abucin jurayj jurayj wani mutum ya kai salihi mai ibada a bani isra'il sai ya yi sauma'a wurin ibada sai ya tare can yana ibadarsa kullum sai mahaifinsa ta je wurinsa ta ce masa ya jurayj kala ya rabbi ummi wa salati ya allah ana son gani na kuma mahaifiya ce da kuma lokacin ibada na yayi fa aqbala ala salatihi wa lam yuqbil ala ummi ko ya fara ibadarsa ya zo gurin mahaifiya ba ta yi jiransa har ta koma gobe ta kuma dawowa ta ce ya zuraic sai kuma ta ai rabbi ummi wa salati ta Allah ga ana nema na kuma mahaifiya ta take son gani na ga kuma lokacin ibada ta yayi salaka sai kyale mahaifiyar miji yana ibada rana na uku ta kuma dawa ta ce ya jurai kala ayi rabbi ummi wa salati bai zo ya saurari kira mahaifiyarsa bai je na ibada sai ta ce allahumma la tumitu hatta yanzu ila wujuhil mubisat sai ta masa addu'a ya Allah tun da nayi ta zuwa baka sau uku ina son ganin sa bai bani lokaci ba Allah kar ka dauki ransa har sai ya yi fuska ya yi ido biyu da karuwai ila wujuhul munisat hadisi yana koyar da mu haƙƙin iyaye so bani isra'ila suka zauna suka yi ta muzakara na ibada a wannan lokacin sai suka ce ba wani mafi ibada a yanzu in ba juraitu ba ya fi kowa nagarta saboda nagartansa ba ya ƙaurace wa mutane ya rike sau ma yana ibada to akwai wata mata ta yi ƙaurin suna wajen lalacewa bani isra'il kuma kyakkyawa ce sai take cewa in shi itum la'abtinan nan wallahi idan na ga dama sai na je na ɓata masa ibadansa ma'ana zan je in ɓata masa suna to shi kenan sai ta tafi gurin durai fata arraban lahu duk abin da mace za ta yi don ta ja hankalin namiji ta yi masa bai kula ta ba sai digin da za ta yi bai kula ta ba yana ibada to akwai wani makiyayi yana zuwa idan yayi kiyo rana ta yi sai ya zo jikin sauran jurait sai ya huta to wannan matan shedaniya da ta ga jurait bai kula ta ba sai ta kuma wurin makiyayi ta abinda ba wato abinda ba yake faruwa da ya faru mara daɗi har makiyayin da ya sadu da ita sai ta samu ciki ta dawo gari a'a na ji ka samu ciki na ce ai wannan cikin na jurait shi dai wannan mai ibada sai suka ce a mu mun dauka mutumin kirki ne yana ibada yana kaza a je mutumin suke ta faɗa maganganu marasa kyau suka nufo inda yake suka kama dukansa har suka tuzgo shi daga sauwa ya sauko kasa suna dukan shi su ce ma sha Allah me faru ne me faru ne suna dukan suka rusa ma gurin ibadan nasa sai suka ce zalaita bi hadi awal iyazu billahi kai lalata da wannan matan wannan dan ma gashi dan naka a amai da sai su ce ku tsaya sai je sallah raka'a biyu ya sallah raka'a biyu sallame sai zo kun wannan jaririn sai yake ce masa ya wala da man abuka wannan na tsamman gobe nan waye babanka sai tsanin yana yake ta fulanun ra'i wani makiyayi shine babansa yana tsamman gobe sai suka ce abu zubi subhanallah karmu kullu ayi hakuri wanda zai iya magana da jariri a tsamman gobe ai babban waliyin Allah ne suka zo suna fuskantar suna sumbanta suna taba jikin sa inda annabi faɗa hadisi suka ce za mu nabni sauma a duka min buhab za mu maka gini na gode ce a'a ba na so a ihu ala hayati ko kama kan kuma yadda shi gini na kasa yanda yake sai suka mai da shi ginin kasa ya ci gaba da ibadan sa shi wannan bawan Allah Jurayj Imam An-Nawawi yana cewa abinda ya kai shi har aka tuhume shi da wannan lalata har aka rusa wurin ibadansa har aka dake shi dalili rashin kulawa da mahaifiyarsa da bai yi ba tare da ibada yake yi amma da ta yi masa addu'a sai da ya hau kansa ta ce Allahumma la tumitu wa ta yanzura ila wujuhil mu'misan bai mutu ba kuma sai da ya kalli karuwa da idan kaga addu'a ne kenan na mahaifiya zala ce sai na uku kuma a wata rana wani wata baiwar Allah tana shayar da yaronta yana hannunta sai wani mutum ya zo wucewa ya haukan doki kosasshen doki da tufafi masu tsada yana takama ta ce Allahumma ij'al ibni mislaha Allah ka sa ɗana ya zama irin wannan sai kama ya hau mota ta alfarma ya sa kaya masu tsada ya yi wanka dai yana takama sai uwar ta ce Allah ya sa wannan ɗannawa ya zama mai wadata mai arziki irin wannan yaron yana shan nono kawai sai juya ya kalli mutumin nan sai ce Allahumma la taj'alni misla yana shan nono Allah karka mai da ni irin wannan manzo Allah ce fa aqbala ala sadai ummihi sai ya juyo yana kan nonon mahaifiyarsa waja'ala yarbahu yazo yana tsotsan nonon manzo Allah har hannu ya sa a baki yana haka yi wanda yaran yake shan nono uwansa ta yi shiru jim kaɗan sai ga wata mata an zo wucewa ita ta baiwa ana ce mata sarakti zanaiti sarakti ana ta farauniya mazinaciya farauniya mana gana dai mara kyau uwan ta ce allahumma la tar ibni mislaha allah kar ka sa ɗana ya zama irin wannan yarinya yaron sai dai na shan nono sai je kalli wannan yarinya sai ce allahumma ja'alni mislaha allah ka sa in zama irin wannan manzala ce fa hunalika taraja alhadis to anan ne suka fara musanyan magana sai uwan take cewa kai wani irin ɗa ne wani mutum ya zo mai kyakkyawan shiga mai abun hawa na alfarma mai sutura mai kaza na roki Allah Allah ya saka zamo irinsa sai ka ce kar Allah ya saka zamo irinsa sannan an zo wucewa da wannan baiwar ana cewa kin ni sata kin ni zina na ce kar Allah ya saka zamo irinta sai ka ce Allah ya saka zamo irinsa sai ce mata mama shi wancan na farkon da kika ganin shin nan a sutura mai kyau yana da an a cikin ya burge ki kina cewa Allah ya sa ka zama da innahu jabbarun min al-jababira ai mutum ne mai dagawa mai girman kai mai raina mutane da haka na sai kad Allah ya sa ka zama irin sa amma wannan matan da aka cewa zanaiti wa sarakta tana cewa la hawla wala quwwata ko hasbi Allah wa ni'mal wakil ai ba ta yi satar nan ba sharri aka yi mata ba ta yi zinan nan ba sharri aka yi mata za ka nake addu'a ni ma Allah ya sa in zama wannan gartacce irin ta to wayannan su ne mutane uku a wannan hadisi wanda manzo Allah ce sun yi magana a a tsumman goyo to amma malamai sun ce kamar a wannan hadisin ake nufi hasirin su baya nufin su uku ne kadai domin akwai wani hadisi na muslim aiko na wannan bawan Allah a bani Isra'ila nan wanda yake da mai sihiri da ya tsufa ya ce wa sarki ka ko aiko da yaro in koya mai sihiri saboda kar a rasa mai sihiri a masarautanka dogon hadisi ne ne a ƙarshe da sarki ya gane cewa an yi imani da Allah ba imani da shi ba sai ya tona ramuka aka hura wuta ya ce duk wanda bai bar addinin da ya shiga ba to a jefa cikin ramin nan duk wanda ya yadda cewa sarki shine Allah a kyale shi sai ya zauna a gefen ramukan da kujerarsa da ƴan fadarsa ana jefa mutane cikin wuta da ransu sai ga wata mata da yaronta yana goye da shi ta yi imani da Allah to tana son ta fada wutar nan kuma tana taron yaronta sai ta yi baya sai yaron ya ce ya ummi ko ya umma isbiri innaki alal haqq mama yana goye fa ki yi hakuri akan jaraba wallahi kina kan gaskiya sai ta fada cikin wannan wutar shine wanda Allah yake ce mana kutila ashabul dud annari zati waqud izhum alaiha fa'ud وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وين ne su ne a cikin wayan suke magana a tsumban goyo suna magana akwai kuma washahida shahidun bin hadi hako na sautu yusuf Allahu a'lam to malamai suke ce wannan abin da annabi Isa ya faɗa wassalamu alayya aminci daga Allah ya tabbata a gare ni yawma wulidtu ran da aka haife ni yana nuna ma duniya shi annabi isa bawa ne na Allah shi ba abin bauta bane tunda yake yauma wulitu abu nabi wa yauma amutu ran da zan mutu babu fitar rai cikin tashin hankali ba matsewan kabari yana tabbatar da cewa har yanzu shi bawa ne na Allah ba abin bauta bane wa yauma ub'asu hayya ga ranan da za a tashe ni tashi na zuwa filin alkiyama a hisabi to lokacin da ake rudewa ana gudu ana ihu ka annahum jaradun muntashir mu'minina ila da'a ran da za wannan abin zai faru to ni cikin aminci nake ba abin da zai same ni to wannan yana tabbatar da annabi Isa alaihi salam bawan Allah ne annabin Allah ne duk abin da aka faɗa cewa shi Allah ne wal iyazu billahi ko shi abin bauta ne annabi Isa ba shi ba ruwansa da wannan abin da aka yi dan bai ma san an yi ba abin da ya sani shine isar da aikan Allah kuma ya isar amma a bauta masa matsayin shine Allah bai yi umarni ba bai kuma san an yi ba to koda misali masu bin addinin su a yanzu sun ce suna bin addinin sa ne to ƙarya suke domin ya ce inni abdullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya yani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wannan lafazin na nuna cewa bawa ne na Allah shi ba ban bota bane ba dan Allah bane wa yawma ubasu hayya zalika
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون Allah ce zalika wannan abin da na faɗa ya Rasulullah na faɗa maka kisan Annabi Isa alaihi salam tun samun cikin sa haihuwarsa da abin da shi ya faɗa to zalika wannan kisan shine Isa ibn Maryam wato shine annabi Isa dan Maryam alaihi salam bawan Allah annabin Allah nagartacce qaulul haqqi allazi fihi yamtarun wannan abin da ya faɗa cewa shi bawan Allah ne ba abin bauta ba qaulul haqq shine zance na gaskiya allazi fihi yamtarun wanda yahudawa da nasara da sauran mutane yamtarun suke jayayya suke sabani a cikin sa ibnu kasir da nafi da abu amr da al'amash da hamdu sun karanta qaulul haqqi allazi fihi yamtarun amma asim ya karanta da sauran wasu malamai zalika isa ibn maryama qaulul haqqi allazi fihi yamtarun ibn mas'ud ya karanta zalika isa ibn maryama qala al haqq allazi fihi yamtarun dukan fuskokin kira'a ne amma wancan da makaranta qaulul haq shine kira'an jumhur idan mun ce qaulul haq ma'anansa zancen da ya fada shine magana na gaskiya amsa tabbatacce allazi bihi yamtarun wanda suke jayayya ko suke kokonto suke sabani akan sa yahudawa Allah ya la'ance su suna yi masa kazafi suna yi mahaifinsa kazafi suna cewa wai ba ɗa ne na kyakkyawan hanya ba wani iyazu billahi ɗa ne na yusufun najjar shi ne wanda maka kisan safiya ɗan ɗan ɗan ɗan ƴar uwarta wanda suke ibada tare da shi a cikin masjid iliya saboda haka ɗansa ne ba wai ka haife shi ba miji ba ne inji yahudawa sannan suka ce abin da yake faɗan nan na littafin da Allah ya bashi sihiri ne to wannan ya faɗan cewa inni abdullahi to wannan amsa ne akan wayannan yahudawan da yace wa barran biwalidati ya tabbatar da cewa shi da ne na kirki amma uwa ce ta haife shi ba uwa da uba ba to sai su kuma nasara da yace shi bawan Allah ne to ya zama amsa akan sabanin da suke yi malamai sun ce annabi Isa alaihi salam bayan Allah ya dauke shi domin a lokacin da suka shirya makirci yahudawa suna son kashe shi nan Allah ya dauke shi amma qataluhu wama salabu walakin shubbiha lahu ba su kashe shi ba inji Allah subhanahu wataala to da Allah ya dauke shi alaihi salam sai zama madiyansa sun karkasu bayan lokaci ya dan ja to sai suka tara mutane suka tara mutane guda hudu a wuri daya akwai wanda Constantine wannan filosofin nan wanda shi ne ya juya ya yi amfani da mulkinsa da rubabbun malaman kiristoci na wancan lokacin ya yi amfani da su ya rusa addinin kiristanci na gaskiya ya tabbatar da addinin kiristanci wanda ke na fek wanda ke kansa wanda ya ce da ya gina musu coci a duniya wajen kusan dubu ashirin tsakanin sha da iraq da kuma jaziratul arab to kajin wannan mutum ne wannan aika aika sai aka ware mutane guda hudu dukan su kowanne yana da mabiya sai suka ce me za ku faɗa akan annabi isa ɗaya sai yake cewa abinda za mu ci annabi isa nan wal iyazu billah ai dama shi ai Allah ne wal iyazu billah Allah ne ya sauko ya raya na rayawa ya kashe na rayawa yake hafaza fa ahaya man ahaya wa amata man amat summa sa'ida ila sama sannan sai ya koma sama sai suka ce masa kazab da ƙarya kake yi alhalin shi na da mabiya wanda suke yadda da cewa annabi isa nan shine abin bauta shine ubangijin da ya sauko wal iyazu billah wannan aqidan ta zama aqidan jahawiyya ke jahawiyya shine masu ma Allah wuri ko ta zama tajsimi masu danganta ma Allah al-hubub wa su'ud ko an-nuzul da al-jawaz da abin da ya kama da wannan ne in aka ce ya sauko sabaqa summa sa'ida kaga kenan akwai hububi akwai su'ud wannan sifa bata dace ga Allah subhanahu wata'ala ba saboda a ka'idan malamai nagartatu ahlus sunna wal jama'a ana nufin al-ashaira da maturidiyya idan aka ce yanzilu rabbuna ko yunzilu rabbana dai a rigayen da yunzilu rabbuna ko yanzilu rabbuna sukan ce nuzulu rahmatin la nuzula nuqulatin sakkowa ne na rahama ba sakkowa ne na nukula intiqal min makani ila makani ba wannan bane to su wannan masu wannan fikiran sai suka ce ai habada إلى الأرض وأهيا من أهيا وأمات من أمات ثم صعد إلى السماء تسننسو يعقوبية سنة سنة أنا أتوانا أكيدا تسياك تتلعي مجانا لين سيتي آه شي أي النبي إيسانا أي تاني نا الله والعياذ بالله شي تاني نا الله سراك شي با الله بني أما تاني نا الله sai sauran suka ce masa a wannan ma ƙarya ne ba haka bane to su wannan su ne nasoriya kirkansu kenan wato a wannan fahimta na nasoriya ne suna kiransa shi dan Allah ne to shi ma danganta ma Allah ɗaya shi ma wato aqida ce fatacciya saboda qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad to shi ma idan an danganta ma Allah ɗa to asbahat zatuhu naqisatan ya zamo zatin Allah ta zamo naqisa domin in fasala minha shay'un shi Allah man fasala min shay'in wa lam fasala minhu shay' law in fasala minhu shay'un la kana zatuhu naqisatan da ya zamo zatin ta naqisa saboda ka duk wannan bai dace da aqida nagartacciya wacce annabi Isa ya mutanen sa ba sai aka ce to sura mutane bi ku magana sai ɗayan sai yake cewa mu ba za mu ce annabi isa nan Allah ne ba za mu ce ɗan Allah ba ne amma dai Allah shi ne abin bauta shi ne Allah Maryam ita ma Allah ce wal iyazu billah Isa shi ma Allah shi ne laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu salasa wa min ilahin illa ilahun wahid wa illa yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhu adhabun alim to ji mata ba wannan aqidan dai sun ci annabi Isa da Maryam din abun bauta ne to duka dai sai suka ce a'a ɗayan yace wannan ba aqida bace aka ce to sura mutum daya sai ce annabi Isa nan Abdullahi wa rasul bawa ne na Allah annabi ne na Allah Allah ya aiko shi ya isar da aikansa kuma Allah ya sau dauke shi ya dauke kayansa to sai ana kiran wannan al-malakaniyya ko al-malkaniya ko kuma al-isra'iliya ba wancan isra'il din ba to sai zamo da firkan yaqubiyya da nasuriya da al-malkaniya ko isra'iliya sai suka hada karfi tunda aqidar su tayi kama da juna sai suka yaƙi ba su cewa annabi Isa bawan Allah ne annabin Allah ne shi ba Allah bane ba bauta bane sai suka kashe su suka karar da su a bayan kasa sai suka yada batacciyar aƙida a bayan ƙasa to shine wanda wancan mustafifin yayi amfani da wannan daman dama philosophy ne shi mai mulki ne ya amfani da wannan daman sai ya karfafi waɗannan mutanen al'asaqifan da suke tare da shi zo goyi bayan sa suka kirkiran mai wata shari'a sabuwa da ahkam sabo wanda ya ci karo da koyarwar Annabi Isa alaihi salam to sai ya zamo ya gina musu wuraren ibada mai suna al-kana'is sama da dubu ashirin da muka faɗa a baya to daga nan shine juzur din bulbulo wannan batacciyar aqida irin ala yanzu Allah ya kare mu sai Allah ke ta zalika Isa ibn Maryam qaulul haqq allazi fihi yamtarun abinda ya faɗa shine qaulul haqq magana na gaskiya tabbatacciyar magana allazi fihi yamtarun wanda suke kokonto suke sabani akai ko kuma qaulul haqqi annabi Isa ya faɗi zance zance na gaskiya wanda suke saboda alhaqqu min rabbika domin ya ce inna masala Isa inda Allah ke masali Adam خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين to wannan ayan alhaqqu min rabbika tana kama da zalika isa ibn maryam qawlul haqqi allazi fihi yamtaru ko kuma a'a a zalika isa ibn maryam qawlul haqqi sunan annabi isa ne qawlul haqq kaman a ce kalimatullahi da ake cewa annabi isa kaliman Allah ne ko to qawlul haqqi ma sunansa ne amma Allah ya ce mana يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا آية الله إلا الهم إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد تذكر وين أكيدون الله سبحانه وتعالى يكن ديوي الله صلى الله عليه وسلم أحاديث الإمام محمد بن أبو سنة الإمام البخاري da muslim duk sun ruwaita amma lafazin da zan karanta zai zama lafazin imamu muslim ne amma bukhari ya ruwaito da ma'anan wannan lafazin bukhari da hanyar abdullahi dan umar tirmidhi ta hanyar abu huraira Allah ya kara masa yarda amma wannan daga riwayar ubada ibn samit Allah ya kara masa yarda annabi na cewa man shahida Allah ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل wannan hadisin manzala na faɗa duk wanda ya yarda cewa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko da kiristan ne ya yarda anna isa abdullahi wa rasuluhu annabi isa bawa ne na Allah kuma annabi ne na Allah wa kalimatuhu alqaha ila maryam yadda annabi isa kalma ce ta Allah kun fayakun da Allah ya ilqai ta zuwa ga maryam wa ruhun min yadda annabi isa ruhu ne na Allah wal jannatu haq wan nar haq yadda wuta gaskiya ce akwai ta aljanna ma gaskiya ce manzo Allah ce idan ya mutu akan wannan aqidan adkhalahu Allah aljannata Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min al'amal duk iyako abinda ya aikata za a yi masa azaba na iya wannan abun amma za a mai da shi aljanna ce sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to shine zalika ji saboda maryam qaulul haqq allazi fihi yamtarun
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له
ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون الله yana ƙara bayanace ma kana lillahi bai dace ba bai kamata ba ga Allah subhanahu wa ta'ala abu ne wanda bai kamata a danganta ma Allah ba an yattakhidha min walad a ce Allah subhanahu wa ta'ala ya mayar da wani daga cikin bayinsa da bai dace ga Allah subhanahu sarki ya tabbata ga Allah idza qada amran idan Allah ya so zartar da wani hukunci tare da irada ta bi kan abun to fa inna ma yaqulu lahu kun yakan cewa abin ya kasance ne fa yakun kawai sai ya zama samanni koda ba uwa ba uba koda da uba babu uwa koda da uwa ba uba fa inna ma yaqulu lahu kun Allah zai ce abin kasance yanda nake so ne fa yakun abin sai ya kasance saboda haka kenan annabi isa alaihi salam ba daidai bane a danganta ma Allah subhanahu wataala wal in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin saboda haka da Allah yana da da subhanahu wataala banza Allah ta to ni ne awwalul abidin ni ya kamata ce na san saboda haka Allah baya da wani da subhanahu wataala a danganta ma Allah da kafirci sannan na ƙasu ne dangana ma Allah ɗa naƙasu ne a zatin Allah dangana mun da kai ɗa kamala ce a wuri na aurinka to akwai alkamalul ilahi daban alkamalul insani daban idan ana magana akan zatin Allah ana tanzihin Allah akan abin da bai dace ba to ana magana akan alkamalul ilahi idan kuma ka ɗauki wannan kamalan na al'insani kana son kai muƙaranan shi da na Allah subhanahu wata'ala to ka taƙaita tunaninka misali idan kamalul ilahi shine a nisantar da Allah daga yin masa guri mu'ayyan shine kamala a wurin Allah subhanahu wataala baya bukatuwa zuwa ga wani guri mu'ayyani sannan baya bukatuwa zuwa ga jiha ta kebance shi saboda li'annahu kana wala makan fi azalin lam yahwihi zaman Allah samannin sarki ne tun babu sama da ƙasa ai Allah ta mana inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam Allah shine ubangijinku wanda ya halitta sama da ƙasa a gurgudan kwana shida idan wujuduhu samuwar Allah sabaqal wujudus samawati wal ard ta riga samuwar sama da ƙasa to tunda samuwar sa ta riga samuwar sama da ƙasa zan lokacin da yake samanne kafin sama da ƙasa bai buƙatuwa zuwa ga sama bai buƙatuwa zuwa ga ƙasa to har yanzu ma bai buƙatuwa zuwa ga sama bai buƙatuwa zuwa ga ƙasa domin kana Allahu wala shay'a ma'ahu kana Allahu wala shay'a qablahu wa huwa al-ana ala ma alayhi ka to idan ana maganan kamala na Allah al-kamalul ilahi daban al-kamalul insani daban akwai abin da ke naqsi ne na ɗan adam akwai abin da ke kuma kamala ce a gurin Allah yau in an ce ga mutum nan ya kai shekara 60 bai taɓa haihuwa ba me za a ce Allah sarki bawon Allah to amma shi kuma Allah fa a ce bai da ɗa shi ne mai cika a wurin subhanahu wata'ala to kullum irin waɗannan shi ne ya kamata mutum in zai magana akan al-ilahiyat ya shige bisa ala basirati ya gane kamalin ilahi ya gane kamalin insani sauraka ma kana lillahi bai dace da Allah ba saboda shi ne mawadaci an yattakhidha min waladin ate ya bukaci da domin da ana neman sa ne idan rauni ya same ke tallafa maka idan karfinka ya kare ya tsaya a makofinka abinda ba za ka iya ba yi maka annabi zakariya ya faɗa rabbi inni wa hal azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي كانت امرأتي آخرا فهب لي من لدنك وليا لذي يرثني دنيا قاتيني to shi Allah inna nahnu narisu al-arda wa man alayha shi kasar ma gaba dayanta kowa sai ya kare ya bar Allah subhanahu wataala saboda bai bukatar me magaji subhanahu wataala sannan bai bukatar me taimako wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara Allah shine mawadacin da ya tsaya da kansa bai bukatuwa zuwa ga komai shine wal qiyamuhu ta'ala bi zati duk abinda ba Allah ba dan ne kun bi zati amma Allah shine qa'imun bi zati ya tsayu da kansa bai bukatuwan komai a gurin kowa subhanahu wata'ala in yace ayi sallah yace ayi azumi ba dan yana bukata bane man amila salihan fali nafsihi wa man sa'a fa alaiha sannan ubangiji ya gaya mana wa in tatawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kun gujire wa Allah kun kin abin da yake so Allah zai tafiyar da ku gaba ɗaya kawo yansu in ya tayi zibkum wa yati bi khalqin jadid to kenan Allah shine mai tsayuwa da zatin sa wanda bai bukatan komai a gurin kowa subhana sarki ya tabbata ga Allah idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun wa anna Allah rabb وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم النبي سيقار سوى إلا يمك بيان سوى فني بوالينا الله ni annabi ne na Allah bana da wani abu da nake da shi sai abinda Allah ya bani ko ya kaddara mini wa anna allaha rabbi wa rabbukum lalle ku tabbata Allah subhanahu wa ta'ala shine ubangiji na wa rabbukum shine ubangijinku anan ya barrantar da kansa ya ce wa annallaha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na kuma dukanku masu zama a baitul maqdis masu ibada da familin annabi zakariya da ku masu tuhuma mahaifiyata dukkanku annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu ma'anansa wahiduhu ku dayanta Allah subhanahu wata'ala a zati ku dayanta shi a sifa ku dayanta shi a aiki sannan ku bauta masa haza cewa Allah shine ubangiji guda daya abun bautawa wanda bai bukatan komai a gurin kowa siratun mustaqim shine tafarki madaidaici a qul ta'ala watul ma harama rabbukum alaykum alla ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'a zuwa karshen karatu sai Allah yake cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bi ilallakum tattaqun cewa wannan abin da manzo Allah ya faɗa a wannan qul ta'ala wa tilma harama rabbukum alaykum zuwa nan gurin shine wa anna hadha sirati mustaqim a wani karatu qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin amara wa man ittaba'ani wannan abin da nake kansa cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa shine hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga bauta ma Allah ga addinin Allah ala basiratin wani gurin kulin na makon zirkun bil wahayi ina yi muku gargaɗi ne ina kiran ku da wahayi ba da ra'ayi ba suraka wa annan laha rabbi wa rabbukum Allah shine ubangiji na shine ubangijinku ma'ana shi ya cancanta a bauta masa Allah bai taɓa ba da umarni a bauta ba waninsa ba واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ناتب بعد أمرني أبوتا مواني duk in ka bi annabi zai ce masa a zai ce mutane a rubudullaha ku bauta wa Allah wattaquhu wa atiun shi Allah a bauta masa a ji tsoronsa amma shi annabi atiuni biyayya ake wa ba annabawan Allah ba a bauta musu bayan Allah salihai biyayya ake musu ba a ne ba a bauta musu amma zai ce mana wa aqibul laha ya ayyuhal ladina amanu aqibul laha wa aqibur rasul wa qulil amri minkum idan ta'a ce to ayi wa Allah ta'a ayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta'a ayi wa qulil amri ta'a to wa anna Allah rabbi wa rabbukum cewa Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku fa abuduhu ku bauta masa hadha siratun mustaqim wannan shine hanya nagartacciya amintacciya ta abauta ma Allah shi kadai a bi annabin Allah cikin abin da ya umarni da shi abu jagororin addini a musu fa'a idan sun yi umarni a mahangan shari'a alal mar'il muslim as-sam'u wa qa'a fima ahabba aw kariha ma lan yu'mar bi ma'asiyatin fa in umira bi ma'asiyatin fala sam'a wa la qa'a kowane malami ana yi masa da'a ne kowane mai mulki ana yi masa biyayya ne matukan bai umarni da sabon Allah ba idan ya umarni da sabon Allah annabi ya ce fa la sam'a wala ta'ata ba za a ji maganar sa ba ba za a yi masa biyayya ba fa abuduhu ku bauta ma Allah hadha siratun mustaqim فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم الله يتشوف duk da wannan jawabin da Nabi Isa alaihi salam yayi ya bayyana aqida ingantacciya ya bayyana hanyar da za a bauta ma Allah a sami yardan Allah fahtalafa al-azabu min bainihim al-azab taron jama'a ko na mabiya ko wanda suke danganta kansu da shi iddi'a'an fahtalafa sai suka yi sabani min bainihim a tsakaninsu bayan ya bar su akan addini ingantacce nagartacciyar hanya sai suka yi sabani wannan ya ja layi wannan ya ja layi wannan ya koma tafin bayani Allah ta fawailun to kai can azaba ya tabbata lillazina kafaru ga duk wanda suka kafirce ma Allah su ne suka musanya hanyar da annabi isa alaihi salam ya yi bayani a kanta ko hanyar da ya ɗora mutane a kai in sun bar wannan hanyar to sun kafirci to wanda ya wannan kai to ya tabbata gare shi a wani rana min mashhad yawmin azim ran da za su halarci wani babban taro na wata rana mai girma shine mashhad ran da za su halarci taron filin alkiyama shine ala yuzunnu ulaika annahum mabu'usun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin randa Allah zai tara mutane gaba ɗayan su su tsaya a gabansa sannan yayi wa kowa hisabi fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yawma idhin yawaddu allazina kafaru وأسووا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا الله يتي يا رسول الله يا يا هلي زي كسنتي إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذا قوة الأمة muka zo da ita filin kiyama bi shahidin da annabinta da zai yi mata shaida akan ya isar mata da aika wajidina bika sai ya zama lokaci yayi da zamu zo da kai ya rasulullahi ala haula shahida wayannan ma na gaban kan nan sai ran zamu tsai da kai ran da zaka ba da shaida akan su Allah ya ce yawma idin kaga wannan ranan yawaddu alladhina kafaru wa asawar rasula wanda suka yi kafirci suka saba ma hayyan annabi za su yi gurin law tasawwa bihim al ina ma kasa za ta bude ta shige ma ina za ta zamo kasa ma Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba wani zancen da za a boye a wannan ranar duk abin da aka faɗa a boye ko a fili Allah ya ce sai ya fito fili sannan in tambayi annabin fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wa nas'alanna al-mursalin fa naqussanna alaihim bi ilm kama kunna ghaibin Allah ce ya rantse da zatinsa wallahi sai ya tambayi kowace al'umman da ya aika musu annabi wala nas'alanna al-mursalin kuma wallahi kowanne annabi sai na tambaye shi me ya faɗa wa mutanansa sai na qussanna alaihim bil amma sai nayi bayanin duk abin da ya faru kuma kunna ghaibi to idan ranar ta zo Allah zai tara annabawa sai ce ma za ujibtu aina aike ku da annabta da risala ta zuwa ga al'ummun ma za ujibtu me aka ba ku amsa sai ce la ilma lana Allah ba mu sani ba saboda firgicin kiyama a tambayi annaba su ce Allah ba mu sani innaka anta allahul to idan annabawa da za a tambaya za su ce ba su sani ba ni da kai muna wani hali kenan ba maganar mu ake to dan haka Allah yake gaya mana fahtalafa al'azabu min baini annabi Isa bai da matsala in ji Allah ya tafi akan inda na dora shi ya dora al'umma kan nagartacciyar hanya ya tafi amma mabiyansa sun canja sun musanya addininsa sun sa ra'ayoyinsu sun sa tunaninsu Allah ya ce to duk wanda ya bar hanyar tabbatacce ne fa wailun kaysal azaba ya tabbata lil ladzina kafaru ga kafirai min mashhad yawmin azim idan sun halarto ranar alkiyama zan kira annabi Isa gashi ga su sun ce shi Allah ne ya kubiya ko wal iyaz billah nastoriya sun ce dan Allah ne ko milkaniya sun ce a'a shi Allah ne ko to ga annabi Isa nan ga ku shin isa kai ka faɗa musu anta qulta lin nas tattakhizuni wa ummi ilahaina min dunillah qala subhanak ni ma ban sani ba ya Allah subhanak to yanda abu yake akan annabi isa alaihi salam masu danganta kansu a gare shi iddi'a'an Allah ya ce ba su ba shi dan ba hanyar su dai ba sadaka to duk wani bawan Allah da za ka intima'i da shi ka danganta kanka zuwa cewa shi kake bi wajibi ne ka san ko shi wane ne ka san hanyar sa nake dan ya zamo kana bin sa ala basirati ka san abubuwan da wannan bawan Allah ya yake su ya barrantar da kansa a gare su ka san abubuwan da ya karar da rayuwarsa wajen kafa su sai ka bi shi kai koyi da shi idan ba kai wannan ba sai ka biya wasan zuciyarka kai duk abin da bai dace ba kace kai nashi ne to ranan kiyama ran yanda Allah ya kira zai kira annabi Isa yace ba ni ba waɗannan haka Allah zai kira wannan bawa Allah yace ba ni ba yamana da kullu unasin bi imami so da aka to idan an danganta wa annabi isa kristanci da bauta wannan Allah zai fice annabi isa alaihi salam bai fice shi ba saboda shi ba wannan hanyar ya koyar ba sai ka duk wani malamin da yake mashhuri kake danganta kanka a gare shi amma kana ma sha kana abin da kaga dama danganta kanka a gare shi bai cutar da shi ba dan ba abin da yake nan ba ba abin da ya koyar kenan ba shi abin da ya koyar ya koyar da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa mutane abin manzon Allah sau da kafa ya nuna wa mutane abauta ma Allah sai tantance abauta masa kafan iftikharan fi hayati wa ba'daha bi anna nabiyyul mustafa khairu rusulihi wa anni ubaydullah atlu kitabahu wa zalika fakhrun ay fakhrin ka adli to duk abin da ba wannan ba ba shi bane da madda atwan nasara fi nabiyyihim wa hakim bima shi'ta madhan fihi wa hatajimi فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفمه لو ناسب الآية لو ناسب قدره لو ناسب قدره آياته إذما آياته هنا يدعى جارس الرمل to duk abin da zaka in dai addini ne to da madda'atuhu nasara ne nasara suka yi guluwi ka bar guluwi a cikin dukkan fahimta da madda'atuhu nasara fi nabiyyi wahakun bi ma shi ita madhan fihi wahdaki idan yaban manzon Allah zaka yi to ka yabe shi akan cewa abdullahi ne wa rasul bawan Allah ne shi zinil qawla in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wa jaiz ko idza qulta abdullahi sayyidu qalbihi fa qul fihi ma qad shi la taktashil iqra idan kace manzon Allah bawan Allah ne annabin Allah ne to duk abin da ka faɗa akan sa daraja bai kai bawan Allah da annabin Allah ba fawailun kaitan azaba ya tafi daga kafirai min mashhad yawmin azim Allah ya kare mana imani أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال
أسريبهم وأبصر يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين الله yake cewa waɗanda suka musanya addinin Annabi Isa alaihi salam bayan ya kira su zuwa ga Allah ya nuna musu gaskiya ya basa kan ingantacciyar hanya suka canza addini dan son zuciyar waɗansu daga cikin su Allah yake cewa asmi bihim wa absir su yi tanadi su jira ranar kiyama mamakin girman abin da za su ji mamakin girman abin da za su gani yauma ya tunana ran da za su zo mana a gaban mu in ji Allah in tara annabawan dukansu in tara annabi isan ya ba su amsa asmihim wa absir Allah ce lakin zalimun al-yawma amma wayannan azzaliman masu canja addinin annabi isa a yau fi dalalin mubin suna cin bata bayyanannen bata an musu wa'azi an musu nasiha cewa annabi isa ba ba dan Allah bane ba Allah bane bawan Allah ne amma sun ki canjawa sun kace akan wannan fi dalalin mubin to ranar alkiyama walau tara idil mujrimuna najisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun sai ya Allah wallahi yanzu kan duk abin da ka faɗa a baya a duniya absarna mun gani yanzu wa sami'na Allah yanzu kan mun ji a ce lallai annabi sawa dan Allah bane bawan Allah ne Allah farji'ina na amal saliha amma da mu duniya zamu jara addini sai Allah ce a ai wannan to an riga an sadaka a duniya ake me kenan ake jara asmi bihim wa absir yawma ya tuna to yan uwana ina son sani a duniya ake gyara idan an je lahira ba maganar gyara sannan ka sani babu wanda yake ba da aljanna ibawa ba Allah ba mai gafarta zanabai ibawa ba wake karban aiki to shi Allah baya karban duk wani abu sai in yayi daidai da abin da ya koyar jannati abin da ya koyar sai in yayi daidai da abin da annabinsa ya koyar domin shi annabin yana koyar da abin da Allah ya faɗa ne ko Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim kai ma mutane bayanin abin da aka saukar musu to idan manzon Allah yayi bayani kowanne annabi yayi bayani sai ba a ji bayanin sa aka canja to absir bihim wa asmi bihim wa absir ka jira ranan kiyama za su ce wallahi ya Allah yanzu kan mun gani mun ga gaskiya ya Allah wallahi mun ji a duniya ma ai sun ji baka shabana an ka gida aka fa basaruka liyawma hadid da matan shamaki ne baka ga wutan bako to an jira shamakin ga wutan nan yanzu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fa atarafu bi dhanbihim Allah ta sun fada amma fasuqan ashabi sa'ir ni sanci da rahamar Allah ya tabbata ga duk wanda ya canza addinin Allah ya mutu a kai bi dubun Allah lakin zalimun al-yawma fi dhalalin mubin suna cikin bata mani sanji wanda yake bata bayyananne wato na bauta wani Allah ko kuma na jingina wa bawa sifofi na Allah subhanahu wataala wannan bata ne mabayyani Allah ya kare
wa anbiruhum yawmal hasrati id qudiya lahum wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun wa anzirhum yawmal hasrati id qudiya lahum وهم في غفلة وهم لا يؤمنون الله yake cewa ya rasulullahi wa anzirhum wa duniya gaba dayanta gargadi tun daga mushrikan larabawa da suke bautawa gumaka har ya zuwa yahudawa da suke da'awan suna jin addinin annabi Musa har ya zuwa nasara na najran da sauransu masu iddi'a'in abinda bai dace game da Isa ba wa anzirhum kai musu gargadin yawmal hasrati akwai ranan kiyama tana zuwa rana ce da mutum zai yi nadama an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah wa in kuntu lamin as-sakhirin aw taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin aw taqula hina tara al-azaba law anni karratan فأكون من المسلمين بلا قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الله ce to ka gima su bayani ya rasulullahi akwai yawmal hasrat ranan kiyama ce ranan da kowa zai yi nadamar abin da ya aikata in bai kikkiawan aiki ba rana ce da mutum zai yi nadaman kwanakin da yayi yayi asaran sa'o'insa iz qudiya lamru yayin da an riga an yi hukunci tsakanin bayi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ko inna yawmal fasli kana miqata kuma yanfaku fis suri fatatuna afwaza rana ce wanda qubiya lamru an riga an yi hukunci an yi hisabi yan wuta an kai su wuta wal iyazu billahi yan aljanna an kai su aljanna Allah ya samu aski amma wahum su wayannan mutanen da nake ce musu gargadi fi gaflatin suna matukan rabkana mummunan rabkana ga bauta wani Allah fahum la yu'minun sun yin imani da Allah shi ya tantanta a bauta masa fahum la yu'minun sun yin imani annabi Isa bawan Allah ne ba dan Allah bane idan sun mutu haka akwai yawmal hasarati ranan nadama ranan cewa kaico ranan da mutum zai yi nadaman da ba ta amfane shi ba a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaita hadisin daga riwayar Abu Sa'id al-Khudri manzo Allah yana cewa idza dakhala ahlul jannati aljannata wa ahlun nari an-nara yuqta bil maut ka'annahu kabshun amla fayuqafu bain aljannati wan nar fayaqul ya ahl aljannati hal ta'rifuna hadha fayashra'ibun fayanzurun fayaquluna na'am hadha al-maut ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون قالوا نعم هذا الموت ثم يؤمر فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت يا أهل النار خلود ولا موت ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي لهم وهم في غفلة وهم لا يؤمنون wannan hadisin annabi na faɗa cewa ranar alƙiyama idan an hisabi an gama yan aljanna an kai su aljanna Allah ya samu ne a ciki saboda karamci na Allah ya ba su aljanna yan wuta kuma an kai su wuta saboda adalci na Allah abinda suka aikata kenan manzo Allah ce sai a zo da mutuwa akan sifar rago ka annahu kabshun amla kamar rago ne mai baki a kwayan idansa sai a ce ina ɗan aljanna suke ku zo ku leko ku gani ku zo ku gani fa yashra ibbu sai su leko daga gidan aljanna sai a ce musu kun san ko mai wannan ce na'am hadha al-mautu ai mutuwa kenan to shikenan an gama da ku sai a ce ya ahlan nar unzuru ku zo ku yi kallo fa yashra ibbu sai su leko daga gidan jahannama kun san wannan su ce eh wannan mutuwa kenan sai Allah ya ce to mutuwar ma a yanka sai a yanka mutuwa idan an yanka ta sai a ce to ku yan aljanna khuludun wala maut ya ku yan wuta khuludun wala maut ku waɗannan insha Allah mu ne za ku dawwama a wannan gidan ba mutuwa har abada kuma waɗannan za ku dawwama a wannan gidan ba mutuwa har abada manzo Allah ce wannan ranar shine yawmul hasarati duk wanda ya ganshi a wani gida in ba aljanna bane to sunan shi mai hasara ya tafi har abada to ɗan aljanna idan sun shiga aljanna manzo Allah faɗa hadisi babu wani mutum fatiya da gida a aljanna gida a wuta idan yayi imani da kyakkyawan aiki ya samu aljanna to gidansa na wuta yana can yamci ba kowa a ciki kafiri idan ya mutu akan kafirci zai shiga wuta gidansa na aljanna ba kowa a ciki sai ya zauna a gidansa na wuta to ga mumine a aljanna ga wasu gidaje tun a wuta da aka gina in ba su imani ba ga kafirai a wuta ga gidaje tun a aljanna da aka gina in sun imani ba su imani ba to sai a ce ku yan aljanna yanzu ragowar gidajen wa'yancin da ba su samu shigowa ba ku gama da su ku raba da naku ku haɗa wa kanku kuma waɗannan ‘yan wuta ragowar gidajen waɗannan da ba samu shigowa ba ƙara wa kanku raba zalika yawmu tagabun ji manzon Allah wannan shine yawmu mai tagabun ranan da mumini zai yi murna ya ƙara samun ni'ima kafiri ya ƙara ihu an ƙara mai wani gidan wutan akan gidan wuta to shine yawmal hasrati ranan asara ranan tabewa ranan alkiyama Allah ya sa mu cika da imani a wannan hadisi da muka karanta khuludun wala maut shi ne yake tabbatar da cewa masu cewa wai sifa ta fushi na Allah sifa ce ariga la ta dumu to aqida sifatika cewa wai akwai randa wuta za ta kare wal billah za a ciro fir'auna da hama da qarun da sauransu wai a mai da su aljanna wannan kaulin ne bila dalil shi manzo Allah hadisin bukhari da muslim ya ce quludin bila maut khuludun me ma'anar khulud dawwama a wannan gidan saboda duk abinda manzon Allah ya bayani a kansa idan wani ya bayani aka tinsa za a bar masa maganar sa dauki maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadha al-qabr kowane malami kowane dan adam ana daukan maganar sa akwai maganar da ake barwa mutum banda maganar sa na rasulullahi saboda wa ma yantu anil hawa in huwa illa wahyu yuha inna naham
نحن لنث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون الله يجيك يا رسول الله كفدا مصطفى kada abun duniya da jin daɗi na duniya ko mulki ko wani abu ya zuga su ya sa su gujirewa abin da kake bayani a kansa duniyan nan Allah ya ce zai tare ta gaba daya inna lallai mu in ji Allah na hannu risu larda wa man alaiha kasan gaba daya sai an waye gari ba kowa a bayanta in ba Allah na risu larda wa man alaiha duk wanda yake duniya zai kare kullu nafsin za'iqatul maut duk wani nafsu za ta mutu gaba daya zai zama babu kowa albaqi huwa Allah madawwami shine Allah subhanahu wataala to ya zama babu kowa a bayan kasa shine Allah shine mai warisi ne kullu shay ya karar da kowa ya bar kansa subhanahu wataala sai ce limanil mulkul yau ba wanda zai amsa dan kowa ya kare duk an mutu ya kara cewa limanil mulkul yau ina masu da'awan mulki masu da'awan sarautar suna ina yanzu duk an mutu ba kowa a bayan kasa an yi busa kowa ya mutu ya kuma cewa limanil mulkul yau ba wanda zai amsa sai ba kan sansa ya ce lillahi alwahidil qahar ba wani mai motsi yanzu kowa ya kare lillahi alwahidil qahar sai ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma yau yau rana ce ba mai motsi ba mai magana in ba ni ba in ji Allah to yau za a sakan kama kowane rai da bima abin da ta aikata lazimal yau inna Allah sari'ul hisab wa anzirhu yawma lazifati izil qulubu لدى الحناجر كاذب ما للظالمين من حليل ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق الله زي كنت لكسيا والنران إنا نحن نرث الأرض ومن عليها كسن غبايا duk wanda yake bayanta Allah zai karar da shi sai Allah shi kadai zai zo da wani wa ilayna yurjaun sannan bayan an yi busa na biyu kuma zan tada halitta gaba ɗaya inji Allah za a dawo da su zuwa a gare mu in ma kowa hisabi bisa abinda ya aikata wanda ya samu kyakkyawan sakamako to ya gode ma Allah fa ya lace ta Allah wanda ya samu aka sin haka fala ya lumanna illa nafsuhu kare ya yi kowa in ba kansa ba domin annabi ya isar da aika kuma ya ce taraktukum ayla mahajjatil bayda layluha ka nahariha la yazigu minha illa hadi na bar ku akan hanya nagartacciya amintacciya babu wanda yake karkacewa gabarin sunnata gabarin abin da na koyar illa halif fatiha lakakke to Allah ya sa mu kare akan tabarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah amin na'am idan mutum zai shiga itikafi abin da ya kamata da shi shine shagaltuwa da bauta wa Allah a dukkan lokutansa kodai zikirin Allah karatun alkur'ani da ya ta karantawa ko istighfari ko salatin annabi ko la ilaha illallah ko wasu ayyuka dai azkar su ne abin da ake bukatuwan ya kare da su ya yi ma'ana ya ƙara da lokutansa a kai ma'ana ya shagaltu da ibadar Allah kaɗai bai kamata ba ga mai itikafi ya riƙa fira da wani ba sannan bai kamata ga mai itikafi ba ya shiga itikafi da waya a hannunsa yana chatin ba duka wannan abubuwa da masu ɓata itikafi sannan mai itikafi ba a son ya bar cikin masallacin da yake itikafi ya fita waje in ba ɗayan biyu ba ko dai tsugunawa bukatan ɗan adam ko kuma wanka idan zai in ba ɗayan wannan ba ba a yarda masa ya fita daga cikin inda yake ibada wala ya kharuji min mu'takafihi illa li hadatil insan sannan idan ga ban daki ayin na masallaci anan akwai ruwa mai itikafi sai ya shiga wannan ban daki sai ya je wani ban daki a can layin itikafin sa ya baci sannan mai itikafi ba ka mai ziyara ba za ka taso ka zo wajensa ba ku zo ku rika fira ba idan an yi wannan itikafi ya baci ala kulli hal in za a itikafi ana yanke alaka ne ma'ana iqfa ittisalaka ma'al khalqi ka yanke mu'amala da halitta ka kulla mu'amala da mai khaliq shine abin da ake bukata saboda ibada ake son yayi banda fira banda kuma daga waya kar a kira waya kace ai muna wurin itikafi ne duk wannan ya zama kamar nau'i na riyawar iyaz billahi Allah ne ya sanya idan Allah amma dai abin da malamai suka ce idan zaka itikafi to tun kafin ranan kai text message abinda zaka rubuta salamu alaikum yan uwa idan an ji waya ta kwana biyu a kashe to wani uzuri ne wani uzuri ya gifto min ba za a samu waya ta ba ba za ka rubuta za mu shiga itikafi ba saboda in an ji waya ta a kashe na ya zama kana tallata abin da za ka yi dan Allah wannan misal din sai ka zo kai kai abin nan da yake ka tara dan gobe ka tura shi gaba ɗaya kowa ya gani sai ka kashe wayanka sai itikafi ya tare sannan sai ka dawo ka buɗe wayanka amma yanzu a gani mutum yana itikafi ga su can a waje suna biyar da wani wani na waje yana nan suna jiransa na duniya ko kuma yana itikafi ma ya sa data ya fita ba itikafi yake ba yana dai wani abu da yake daban kuma shi za a tambaya me yake amma in itikafi ne ga ka'idar sa ba a wani abu in ba ibada sannan malamai sun ce ba an fi son ma ka je da guzurinka na buɗe bakinka da na sahur ɗinka har azumi ya ƙare bai dace ba ka kai azumi ka tashi ka tsallaka can kana tsallaka can kana neman abin da za ka ci a wurin itikafi duka yana da dokoki masu tsauri ƙwarai itikafi Allahu a'lam na'am na sai dai a kawo in daga gida ne kuma a sa yaro karami kar a turo babba wanda zai ce to ya ibada ba na muna ta yi wallahi sai dai kwanakin da akwai zafi wai ta bai ka zafi ko kwanakin da akwai zafi to wai ta bai ka zafi abincin ya kawo ya aje ya wuce sai an jima amma za ka har aminansu ma har kawayensu ma gila har yan matansu ma ko suna ga masa ziyara ma da sauransu to bid'a ne wannan abubuwan wallahi ba daidai bane mu gyara ibadanmu mu gyara na na ai gashi nan ya bada amsa shine ijtihadi yana tambaya ne akan nafilbilin da ake bayarwa ko watan Ramadan rana na farko za a yi nafila raka'a kaza za a karanta addu'a kaza da sauransu shi ne ke tambaya shi ijtihadi ne na malamai akan wannan kuma akwai nasi a ciki ijtihadi ne na malamai ijtihadi kuma kullum abinda malamai suke dogara a kansu idan an ce maka ranan farko ka kai kai sallah raka'a kaza ka karanta kaza abinda za ka kalla shin wannan abin da aka ce kai ya dace da shari'a ma'ana addini ya da aina bilbili ya yarda istighfari ya hayyu ya qayyum la hawla wala quwwata da sauran addu'o'in da aka ce ai shin addini ya yarda a kira waɗannan abubuwan eh ya yarda to ko da malami ne ya baka karke wannan mazmunin abun banzan Allah ya ce iklafu min al-amali ma tudiquna ko alaikum min al'amali ma tudiquna ku daura makanku nau'o'in ayyuka na ibadan da za ku iya yi fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu Allah ba zai fasa ba bawa ladan duk abin da ya aikata na alkhairi ba sai bawan ya gaji ya daina amma in dai zaka yi akwai lada sannan ƴan uwa duk abin da ake aikatawa a addini hukuncinsa aya guda ne
ayan farko al-araf alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiy al-lummiy alladhi yajidunahu maktuban indahu fi at-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf aya wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu lahum al-khaba'itha wa yadhu 'anhum israhum kana alayhi haka isra wal aghlal yadhu yarkin na gaba فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى to wannan ayoyin guda biyu duk wani aiki da musulmi zai aikata sawa'un wani bawan Allah ne ya bashi ko wani mutum ne ta yi kaza me za mu kalla shin ma'arufi ne ma'arufi ne abu idan ma'arufi ne ya murhun bil ma'arufi Allah ya sa mun gane sai abun munkar ne ba a yadda ba yanhaun ayil munkar addini ya hana abun nan yazo maka da shi ga shi kaci a tayyibat ne eh hidalum tayyibat in dai tayyib ne halal ne abu ne mai kyau addini ya yadda shi sai ka wani khaba'is ne to Allah bai yadda ba yuharima yawul khaba'is to shikenan ya samu kansa a wani ma'azaq abu na masa wahala dabtar yake yi a'a ya zau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim idan abin yayi wahala ya bashi wahala misali mutum yana azumi suka je wajen wani aiki da suke yi kamar kila magini ne aka yi rana ya zama har yana fadi saboda zakin rana ya zama isu a wurinsa ya aje azumi a wannan daman saboda me al mashaqqatu tajlibu taysir ba zai bari kuma sai ya je ya fara suma ba an ɗauke shi an kai shi ana ƙarin ruwa sannan kuma zai ci abinci ba wannan wala tulqu bi aydikum ila tahaluka aya na gaba duk abin da zaka yi dan adam zai aikata ba wai sai abin da yazo maka a nassin qur'ani karara ba ba sai abin da yazo a nassin hadisi karara ba faman ya amala mithqala zarratin khairan khairan shin alkhairi ne wannan yaro zai ga sakamakon khairu a wurin Allah wa man ya amala mithqala zarratin sharran in ya aikata mummunan aiki sharru kowane iri ne in dai sharru ne to yaro wannan ayoyin guda biyu da kwana su ne ake bi a ka'idar malaman usul a mai da kowane matsala kowane aiki zuwa asalinta idan malami ya bada abu yace a karanta shikenan a kalla menene sallah ce ta raka'a kaza to ai da ma Allah ya gaya mana wa min al-layl fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asa ka rabbuka maqaman mahmuda Allah ya ce mai innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum rabbuhum innahum kanu qawla zalika kanu qalilan min al-layli ma yahjabun sai ce a wannan addu'a ne karanta karanta ya hayyu ya qayyum kaza karanta kaza sai mu ce a'a me hujja Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khairat khairat ne wannan yusari'una wa yad'una na ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'i saboda yan fa wannan ayoyi su ake daukowa a dingina kowane mas'ala kowane aiki zuwa ga asalinsa sai dai idan abubuwan da ya baka sun ci karo da shari'a to wannan ba za ka kishi amma yake zauna kai istighfari dubu goma me yake hujjarka ka kulci suka biyu rabbakum innahu kana fara. Allah ya ce istighfari sura ka dan ya ce dubu goma kai sai ba iya kama ba adadi waye waye zai karba Allah subhanahu wataala yan uwa mas'alan nan wallahi mas'ala ce ta fi shan ruwa sauki amma wahalar da ita aka aka burga ta duk wanda ya baka wani adadi ko wani aiki ko wani sallah ko na bilbili abin da za a kalla aikin alkhairi ne ibada ce to in mun san ibada ba a yi nufan kowa da ta zaiwa sai Allah to a yi ma Allah in ji an yi da ikhlasi Allah zai karba Allah zai karba abin da muke faɗa nan sami Allah liman hamida wa rabbana wa lakal hamdu da muke faɗa ba manzon Allah ya ce fa koyar da shi ba wani sahabi da ya faɗa manzon Allah ya yi ne aka tabbatar da shi ga yana mana hamdan kathira tayyiban mubarakan da muke faɗa bayan ba manzo Allah ya koyar da shi ba amma wani sahabi da ya faɗa manzo Allah ce kai ai ko kalma ce mai kyau waye magana da zo a sallah sai yayi shiru annabi ce ba laifi ya faɗa ba waye magana da zo a sallah sai ya mai Allah ne ne tace na ga mala'iku 70 da wani abu suna gaggawar rubuta na danta shine hamdan katiran tayyiban mubarakan mala'iku ra'aytu bid'an wa sab'ina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal ba manzon Allah ya koyar da ita ba sahabi ne yayi sallah bayan annabi can sahun baya annabi ce sami Allahu liman hamida ya kace rabbana wa lakal hamdu shi fa sai hamdan kaseeran tayyiban mubarakan ba annabi ya koyar da shi ba amma da shi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan kalma ce mai ma'ana kalma ce mai kyau ba a faɗa wa kowa sai Allah sai manzo Allah ce na ga mala'iku 70 da wani abu suna kokawa wa zai ba rubuta lalaka to saboda ka duk abin da kaga an bada an ci ayi kaza a kalla abin ta mahanga ta hankali kullum aiki ne sallah ne istighfari ne salatin annabi ne la ilaha illallah ne azkar ne to an san wannan ba a nufin kowa da su sai Allah to koda koda ba manzon Allah ya bada su zahiri ba to abdun wala abadmunan annabi ya bada su saboda hadisin alaikum min al-amali hadisin bukhari hadisin bukhari manzo Allah ya shigo cikin gidan wata mata haula'u binti tuwaili tana zaune tana kira da nana Aisha annabi sai man hazihi sai wannan fulanatun tazkuru min salatiha ya ma yakin Allah tana bani labarin sallar ta ne kullum ba ta bacci tana sallah raka'a kaza tana annabi ya koya mata wannan annabi ya koya mata kullum tana kaza annabi ce mata ma yi mana shi ma yi mana shi sai ce mata alaikum min al-amali ma tuɗiƙuna ku riƙa ɗaura makanku nau'in aikin da za ku iya yi kullum fa wallahi la yamannu Allah hatta tamannu a wani hadisin ahabbul a'mali inda Allah adwamuha wa in qalla idan mutum ya san usul ahabbul a'mali ay idafan ahabbu da a'mali mafi soyuwan duk wani aiki a wurin Allah ahabbul a'mali da alif da lam mafi soyuwan aiki a gurin Allah kowane iri ne in dai mai kyau ne to Allah yana san shi amma addu'aruha wanda ake yi kullum ba bashi annabi ce wa in qalla ko min kankancin wannan aiki to da wancan hadisin sahabul amali inda Allah da alaikum min al-amali da ayoyin da na kawo kullun su ake dauka a kaura akan duk wani aiki da musulmi yake yi in ya bada yace ayi in ya dace da wayannan hadisan da wannan ayoyin shikenan ayi abu ne mai kyau dan khairu ne yarahu in sharu ne kuma shi ma zai gani Allah ya samu gani na'am alhamdulillah abinda mu karanta daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure a wajen fassara ko a wurin bayani Allah ya fi mana ha na'am abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladansa wanda muke kuskure a fassara ko a wurin bayani Allah ya fi mana duk mai bukata a wannan taron namu Allah ka san bukatun kowanne ɗaya mu Allah ka biya masa duk mai damuwa a cikin wannan Allah ka yi masa amin